بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عملت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يا رسول الله فدعا كافرين لا تسألون عما أجرمنا idan laifi muka yi ma ba za a tambaye ku laifinmu ba domin can sun ce abinda yanzu Allah ya faɗa sallallahu alaihi ba gaskiya ba ne wato suka ce wai an yi Allah ƙarya to an yi an yi Allah ƙarya to kenan akwai laifi kuma in an bauta wani Allah ma akwai laifi to yanzu na ce wa inna ayyakum la lahu nafi dalalin mubin da mu da ku dai waɗansu suna kan shiriya waɗansu kuma suna kan bata to kashi biyun nan da wanda suke kan shirya da wanda suke kan batan nan to la tu'aruna amma ajranna idan mu ne muka yi laifi to za a tambaye ku laifin mu ba ba za a dora muku laifin mu ba wala nus'alu amma ta'maluna mu kun bangaren mu in mun isar da aikan Allah in ji Allah kenan bangaren mu in mun isar da aikan Allah wala nus'alu ba za a tambaye amma ta'maluna abinda za ku yi bayan mun isar da aikan Allah ba
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم دين بين ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم kaga musu tashin duniyan da kuke shakkan dai za ta zo lahira za ta zo tashin kiyama za ta zo ya zo bai na rabbuna ubangijinmu zai tara mu da mu da ku duk da bake da mu da muke tare da Allah wanda muka isar da aikan Allah da mabiyanmu annabi kenan da mutanensa da ku wanda kuka ce ba za a tashin kiyama ba ƙarya ake wa Allah ba za a tashin kiyama ba to za a tara mu ranar tashin kiyama ya zo ga yana rabbana ubangiji mu zai tara mu da mu da ku duka ranar tashin kiyama sun lafto ga yana bil haqqi kuma ya tara mu zai mana shari'a shari'ar da zai yi inna lawra lafi na'im wa inna fujjar lafi jahim mutanen kirki wanda suka amsa kiran Allah suka bauta masa a sa su aljanna mutanen banza wanda suka karyata manzanni suka karyata tashin kiyama su ko sa su wuta shine shari'ar da Allah zai yi gudu in yau zai na rabbuna sun yarda yana bil haq zai shari'a tsakanin mu shari'a ta gaskiya wai shi Allah shine al-fattahu wanda fi kowa iya shari'a al-alimu mai shari'a da ilimi da gaskiya da adalci قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم أولئك الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم gawani su nuna maka ina dodannin da suka riska suka ce sun Allah ne abin bautawa ne ko kaɗan su ba alloli bane ba abin bautawa bane Allah shine al-azizu mabuwayi al-hakimu gani ne hukunci
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا رسول الله كيف قولي mun kistanta maka kistocin manzanni yan uwanka duk abin da ake gaya maka na bakaran magana an gaya wa bayin Allah manzanni yan uwanka irin wannan magana mun gaya maka wasu alama ya kuni wasu adna dawo da isu alama ya kuni wasu adna dawo da walaidi ba annabin da ba gaya masa bakaran magana ba balle ma kai sallallahu alaihi wa sallama wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kai mun aiko ka ne don ka zama manzon Allah a duk duniya gabaki daya duk gabaki da kai ne manzon dukkan halitta gabaki daya har annabawan da aka aiko su su wakilanka ne ya rasulullahi tun daga adam har zuwa kanka duk annabawan da aka aiko su wakilanka ne tun da suna daga cikin adam illa ka afatan linnasi bashiran wa nazira mun aiko ka dan ka zama annabin duk duniya gabaki daya mai albishir da wanda suka karɓi magana ka za su shiga aljanna naziran mai yin gargadi wanda suka karyata sha'aninka suka za su samu azaba wanda yana ce masa tabaraka allazi nazzala al-furqana ala abdi yakun lil alamin nazira shi manzo ne ga duk duniya gaba daya ga dukkan halitta gaba daya shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine da Allah ya lissafa manzanni da ya turo mu duniya yace shi kenan ku sauka ku sauka lokacin da a turo mu da mu da Adamu da hawa wato iyayenmu da kakanninmu za a tura mu duniya dinnan ku tafi ku tafi ku sauka dai ku sauka dai na shirya muku wurin zama amma zan aiko muku manzanni da littafi duk wanda ya bi umarnin manzanni ya bi umarnin littafi zai dawo wannan aljanna da muka koro ku zai dawo ciki za mu aiko manzanni يا بني آدم إن آتنك رسل منكم يبثون عليكم آياتي ويتقوا أهلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زعم أكون من ذنبي للتفاي دو وندي إيماني ده من ذنبينا da littafi na zai da wannan gidan da muka fidda ku babu tsoro ba bakin ciki to rusulun din sai sai lissafi su laqad rasulna nuhu ila qaumihi annabi nuhu zuwa ga mutanensa annabi hudu zuwa ga mutanensa annabi salihu zuwa ga mutanensa annabi lutu zuwa ga mutanensa annabi shu'aibu zuwa ga mutanensa musa da haruna an aike shi zuwa ga fir'auna da mutanensa da bani isra'ila amma da aka gama sai aka ce amma kai kan قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كذا الدنيا كيك من أيكو كذا قد الدنيا ني قباكي طاع هرما النبي ياتم ني جبريل إذا شند أكتي الله يا أيكون إن زمن رحمة قبكا تالكي وأن الرحمة تاشا فيك كوا تاشا فيني تاشا فيني أي ني دا بل بل سمت أينا وسيد الله يا أيكوكا نجي الله هنا شيء مؤائي سم أمين مؤائي سم أمين واتو ني أمن تكيني نزل به روح الأمين ni amintacce ne daga nan na ji daɗi na san ni amintacce ne tunda Allah ya kira ni amintacce manzo Allah shi ma'aikin duk duniya ne gaba ke da amma arsalnaka illa kaffatan linnas gaba ɗayan mutane bashiran mai yin abishir wa nazira walakin na akthar an-nas la ya'lamun ko da yake yawancin mutane ba san haka ba wasu suna bautawa dodanni har yanzu ba san Allah ya aiko annabi Muhammad zuwa gare su ba amma ko an aiko shi zuwa gare su wasu kuma suna bautan Allah da tsohon addini kamar Yahudawa wato suna yin komin addini bai san Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan aikan na annabi Muhammad shine yake kan shine yake kan mulki ba wadansu kuma suna bautawa bauta yin bautan nasara ba sani ba Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Isa addinin annabi Isa ya zama koma addinin annabi annabi Hud ya zama koma addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kan shi ke kan gadon mulki a yanzu tun lokacin da aka aiko shi har zuwa tashin duniya duk addinin da ba nasa ba ba na Muhammadu ba to foma ne ko fojere ne in Allah ya aiko da addinin ne daga Allah to foma ne in kuma na tsafi ne fojere ne ba addini ba ne illa ka fatan lin nasu bashiran wa nazira walakin na aktaran nasi amma yawancin mutane la ya'lamu da san haka ba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين suna damun ka ya rasulullahi ka ce musu lallai za a yi tashin kiyama idan an yi tashin kiyama wanda ya bi ka yayi imani da kanne yaushe zar to suna damun kan sauti shi yaushe za a tashin kiyama ne yaushe zar to suna damun kan sauti shi yaushe za a tashin kiyama ne yaushe za a tashin kiyama ne in kuma an kika za a saukar da azaba to ga shi kuka ji azabar ba ta zo ba tashin kiyama ba zo ba za a yi tashin kiyama ne kuma ga shi mun karanta ka idan azabar suna damun ka mace ha yar wa'adu yaushe ne za a cika wannan alƙawari in kuntum sadiqina wato alƙawarin saukar azabar ko ku alƙawarin tashin duniya a yi tashin kiyama yaushe ne in kuntum sadiqina in maganar ku gaskiya ne in ji kafirai
كلكم يعد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون كلكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون duk alƙawuran guda biyu na saukar muku da azaba din na gaggawa din wala muziqan nahu min al-azabi ladne dun al-azabi al-akbari ko kuma a'a na lahira din duk alƙawuran guda biyu suna nan suna zuwa shi alƙawarin na farko shine da aka yaƙe su a badar aka karya ƙashin bayansu a hijira tana da shekara ta biyu a cikin watan azumi irin wannan aka kashe manyan su guda saba'in aka kama manyan su guda saba'in to daga nan aka karya kashin bayan su amma duk da haka ba su saduda ba suna nan suna shirye-shiryen za su yaƙe shi suka gayyato kafirai kamar da muka karanta suka zo suka tarwatse sannan kuma sai takwas sai hijira ta kai shekara takwas wato bayan wannan alƙawari bayan wannan karyewar nasu da shekara shida aka je haggarin su aka danne su aka musuluntar da su aka kwace gari to alkawarin karyewansu da saukami da azaba wannan dai ya cika ka ce musu kullakum mi'adu yawmin kuna da wani alkawari na wata rana ranar da za a yaƙe ku ko ranar tashin kiyama tun da ke suka musu tashin kiyama ba gashi har yanzu bayan shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da da da da waɗansu muna nan tukun ba tashin kiyama ba su kan sun da alkawarin farko suna sauraron suna sauraron su da alkawari na biyu shine na tashin kiyama kullakum mi'adu yawmin kuna da alkawarin wata rana la ta tafiru an sa'atan idan lokacin yayi ba za ku samu jinkiri ga barin lokacin ba ko da dan karamin lokaci haka wala ta takdimuna idan lokacin bai yi ba Allah bai kawo lokacin ba shi Allah ne ya san lokacin to ba za a gabatar da ku don don bakin don bakar maganan ku ko bakin aikin ku a ce shikenan bai ga gato muku da azaba a sai dai lokacin da aka rubuta din ya zo وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين آه يا رسول الله كافرون سنتي لن نؤمن بهذا القرآن هر أبدا بضام إيمان دون القرآن با wanda yake cewa in an tashi wai in an mutu wai za a sake tashi wai annabi Muhammadu manzon Allah ne to wannan alqur'ani har abada ba za mu yi imani da shi ba wani lokaci sun ba da sharuɗa lan numina zaka hatta tufajjira lana min ardi yanbu'a aw takun laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjirna lana khilala tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisran aw ta'ti billahi wal malaa'ikati qabila har abada ba za su yi imani da wannan alqur'ani ba sai annabi ya musu waɗannan abubuwa wato a keta garin makka ya zama akwai magudanar ruwa gashi ana ɗanfar ruwa a makka a keta garin a samu magudanar ruwa a yi ta shuka sannan kuma a yi maka wani gidan da ba kamarsa a matsayinka na Allah ne ya aiki kai ma'aikin Allah ne ya zama an maka gida na zinariya wanda ba kamarsa duk a makka saboda kai manzon Allah ne au ta kuwa naka jannatin min nakhili wa inabin ko kuma a buɗe maka wata babbar gona tana cike da dabinai tana cike da inabi ga ruwa yana gudana yana shayar da wannan gonakin hatta tufaji aw takun laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjira nara khilala tafjira aw tusqila samaa kama za anta ayna kisafan ko kuma a'a da kace ai akwai kafuran da suka kafirce wa annabawan su aka sako musu yankin sama wato mutanen annabi shu'aibu kenan da aka yanko musu yankin sama ya kona su ya muzgilla ya muzgilla to ko ka sako mana wannan azaban ko kuma a'a ka kirawo Allah da mala'iku zo su gaya mana kai annabin Allah ne subhanallah mun magana sai kafirai to nan kan suka ce lan nuna bi hadha alqur'ani har abada ba za mu iya da wannan alqur'ani ba wala bil ladhi bayna yadayhi haka kuma ko da at-taura da injilan in sun ce an mutu za a tashi ko su ba da su ba inda sun ce in an mutu za a tashi ko su ba da su ba inda suna faɗi in an mutu za a tashi kai da suke faɗa walau tare idh zalimuna ubangiji ya ce ya rasulullah kyale su bari ka gani ranar tashin kiyama ka ga abin da zai faru da su kai abin ba kyau ba kyan gani ba kyan gani walau tara iz zalimuna wa qubuna inda rabbi lokacin da za ka ga an tsaye da waɗannan kafirai a gaban ubangijin su za a musu hisabi yarji ba'dhum ila ba'dil qawla da manyan su da kananan su suna faɗin faɗa manya su faɗa kanana su faɗa manya su faɗa kanana su faɗa suna la'anta juna kamar da suka ce baya rabbana inna adana salihna wa kubara'ana fa adalluna sabila to sai su ta su ta zagin juna me yake faruwa ne yarju ba'dhum ila ba'dil qawl yaqulu allazina tud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin mabiya su za su fara yin magana in sun sha wahala sai su faɗa wa manya manyan kuma ku riga kun sani akwai manya wajen sarauta masu iko da kowa da kowa akwai manya wajen kuɗi masu iko da hankulan mutane akwai kuma manya na iyaye wanda suke iko da 'ya'yansu to idan abu masu sarauta ba sa son abu sai su kira masu kuɗi su kira manyan gari su ce to ga abin da gwamnati take so a bari ko ga abin da gwamnati take so a yi to masu kuɗin nan da manyan garin nan su ne za su ɗauki alkawari to ku je ku faɗa mutanen gari ku ne manya a gari ku faɗa mutanen ga abin da gwamnati take ba ta so a yi kaza ta ce kuma a yi kaza to a yi kaza din nan da a bar kaza din nan in ya saba da faɗin Allah to sai ya zama kafirci in kuma ya daidai da faɗin Allah to sai ya zama ayyummatan yahduna bi amrina lamma sabaru in kuma ya saba da abin da Allah ya ce ayyummatan yaquna ila niri shugabanni masu kira zuwa ga wuta kenan domin shugabannin iri biyu ne akwai masu kira zuwa ga wuta akwai kuma siyarwa masu siyarwa su ne aka gaya mana a baya su annabi Dawud su annabi Suleiman da wanda suke a matakinsu ko kuma masu ƙwatarwan to su ne masu cewa lallu mina maka ɗin nan har abada ba za mu yi imani da wannan alƙur'ani ba haka ko duk littata wanda suka zo kafin ya zo in sun ce za a tashin kiyama su ma ba za mu yi imani da su ba to Allah ce za ka ga za a tashi su ran lahira wato ga masu gwamnati ga talakawa ga malamai ga jahilai ga masu kuɗi ga matalauta ga iyaye ga 'ya'yansu to sai a zo idan mutanen gwamnatin nan sun kallafa wa talakawansu sabon Allah sun hana su bautan Allah ko kuma malaman nan sun bi son zuciyar masu zuciya wasu masu mulki da masu kuɗi sun hana wa mutane bautan Allah ko sun sa mutane sabon Allah masu kuɗin nan in sun ji tsoron hukuma sun sa mutane sabon Allah ko sun hana mutane bautan Allah in baka yarda baka bar mun aiki na in abin da na faɗa kenan ni ba zan yi yaya da gwamnati ba tunda ba ka so baka yarda to kamar mun aiki na iyaka abin da mai kuɗi zai ce kenan to ya zan yi rabu da abinci na wannan abu na bari zan rabu da abinci na to shi ko sabon Allah ne sai ya rike don kar rabu da abincin sa ha kuma iyaye to kun ji ko wannan abu gwamnati ba ta so manyan gari ba sa so in kai dana ne ka bari in baka bari ba zan tsine maka to idan duk sabon Allah ne aka zaga yadda abin zai faru yan lahira a tada mutane sarauta din a tada talakawa a tada malamai a tada almajirai wato wanda suka ɓadda mutane din a tada masu kuɗi a tada matalauta a tada iyaye a tada yara me zai faru ya kulun lazina tudhurul lazina saggaru rauna nan sai su gaya manyan laula antum lakunna mu'mini mu dai ku ne kuka ja mana wannan wallahi ba domin ku ba mu kan da ba za a gama wannan wuri ba da muna can tare da su wani mun yi imani mun yi imani da Allah mun yi imani da Annabi mun yi imani duk abin da malamai suka ce ba don ku kuka hana mana ba
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنا شددناكم أن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين to manya kuma sai ce a'a a'a ya za ku ce mu ne muka hana ku ya za ku ce mu ne muka hana ku ana ni sadadnakum an yudo yanzu a ce mu ne muka hana ku bin shari'a ba da irja ku bayan ko ya zo muku asiri ga hujjoji nan yanzu kuka ce mun hana yanzu aka ce mu ne muka hana muku bal ba haka bane kuntum muje ku ne dai ku kan kan ku laifi a lokacin da muka ce ku yin nan da mun nuna muku wuta mun ce ku fada za ku fada ne wai da mun ce ga wuta ku fada za ku fada ne to ku ne dama kuka kuka jawo kanku kar ku dora mana ku ne dai kuka yi laifi kuka fada da kanku kuma sa ku dole ba kuma sa ku dole ba
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونقع له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون yanzu ƙananan za su amsa wato rauna nan wanda aka danne su aka danne musu hankalinsu wa qala allazina tudhu lil ladzina takbaru bal makaru al-layli wan nahari ku ne kuka da mu dare da rana kuna bin mu kuna mana makirci kuna yaudaran mu kuna ce ƙarya ne gaskiya gaskiya ce ƙarya dare da rana ba ku bar mu da hankalin mu ba kuna bin mu dare da rana kuna mana makirci kuna nuna mana cewa ƙaryan nan da gaskiyan nan da aka kawo ita ce ƙarya ƙaryan da kuka nuna mana ita ce gaskiya dare da rana kuna bin mu bal maka lillahi wan nahiri in ta'muruna ma an nasra billahi kuna bin mu kuna ce mu kafirce abinda manzanni suka zo da shi mu kafirce abinda manzanni suka zo da shi wa naqalu an da mu sanya wa Allah dodanni wa asarun nadamata lamma ra'ul azab to in haka ta faru an yi jayayyar an yi jayayyar shikenan da karshe sai ce to yanzu dai a koma da mu duniya mun gane kuskuren mu za mu je mu yi kyakkyawan aiki Allah ce ina ai maganan koma duniya kan ta kare maganin koma duniya ta ƙare wasarun nadamata sai ya zama kowa yana yana cike da nadama a zuciyarsa ina ma da sun ga sun kyakkyawan aiki kuma zuciya ta ɓoye nadama fuska kuma ta nuna nadama domin abdal ne wannan din wasarun nadamata lamma ra'ul azab ga azaba nan a gaban su ba yadda za a sai sun fada ciki sai an sa cikin wannan azaba wasarun nadamata lamma ra'ul azab wajen nan daga lalazi a hanakin da zai na kafaru ya ce shi kenan a daɗaure su ku zu kowannen su ku zu sallu sun marjahima sallu sun mafi silsilatin zar'uwa sa una jira an sauruku ku kakkama su ku ta daɗaure su a haɗa hannu da wuya a ɗaure da sasarin wuta a wuzu billahi a tura cikin wuta Allah kiyaye eh jama'a mu da mu ake yi fa ba tatsuniya bane don Allah don annabi idan wani mutum don sarauta ya sa ka saɓin Allah kada ka yarda ka saɓi Allah in na barin garin ma ka bar garin in na barin kasar ma ka bar kasar ka koma wata kasa idan wani mai kuɗi dole zai sa ka sabon Allah don kuɗi kada ka yadda ka sabi Allah ka bar garin ka koma wani gari Allah zai baka wani mai kuɗin da zaka bauta Allah tare da kana yaron sa idan ubanka ne yace dole sai ka sabi Allah in baka sabi Allah zai tsine maka shikenan ka bari kai ka bar garin ka je shi Allah ya tsine maka mun maimakon ka biya manya masu mulki ka sabi Allah ko ka biya masu kuɗi masu mulki ka sabi Allah ko ka biya iyayenka masu masu iko da kai ka sabi Allah kar ka yarda la da atil makhluqin fi ma fi khaliqi babu bautawa ba biyayya wa wani abin halitta don a sabi Allah mai halitta wato wannan lokaci ne fa muke da sauran lokaci jama'a kowa yayi tunani idan kana cikin shakkar wani abu domin idan mutum yana wasu harkoki marasa kyau yana hada da kyawawa da munana to wani teri zai rika tashi a zuciyarsa ba zai iya gane gaskiya ba to sai kai ta salatin annabi ka ce Allah wannan abu da ke shakkan nan Allah ka nuna mini gaskiyar wannan abu Allah kai dai baka zalunci Allah kai dai masani ne inni azzalimi ne ina zaluntan kaina saboda haka ban gane gaskiya ba inni jahili ne ban san abin da ya amfani ba ya Allah kai baka zalunci kai mai sani ne ina roƙon ka sanar da ni gaskiyar wannan abu rabu da ƙarya an kama gaskiya kai ta salatin annabi duk wanda ka iya insha Allah Allah zai gaya maka gaskiya cikin zuciyarka wa man yu'min billahi yahdi qalbahu kowa ya kyakkyawan imani Allah zai shiryar masa da zuciyarsa in ko zuciya ta shiryu jiki ba zai bata ba in kai kyakkyawan imani tsakaninka da Allah ba wani ba wata shakka to insha Allah Allah zai nuna maka gaskiya shiryar da kai shiryar da zuciyarka in zuciya ta shiryu jiki ba zai bata ba a wani wuri ya ce ya yi lalina amanu in tattaqullaha allakum furqana in kana shakkar wani abun nan gaskiya ne ko ƙarya ne to ka sa tsoron Allah a zuciya ka fuskanci Allah ka rabu da komi ka ce Allah ya nuna maka gaskiya in ka ji tsoron Allah kai haka ta hakika Allah zai zai baka ma'aunin ƙarya da gaskiya ka gane ga ƙarya a fili ga gaskiya a fili to saura ko ka bi gaskiya ka nisanci ƙarya ko kuma ka bi ƙaryar bayan Allah ya nuna maka ka gane ga ƙarya ga gaskiya duk wanda yawan bin Allah da yawan zikiri da yawan salatin annabi da yawan la ilaha illallah yana shakkar wani abu gaskiya ne ko ƙarya ne hakika Allah zai gwada masa zamuwan abin gaskiya idan kana shakkar komai ma ai ba ka shakkar nafili ba ka shakkar karatun qur'ani kai ta nafil fili kai ta karatun Qur'ani kace Allah ka nuna mini gaskiya ka raba ni da ƙarya Allah ka nuna mini shiya ka raba ni da bata in kana yin haka insha Allah Allah zai shiyar da kai utlu ma uhi ilayka min kitabi wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar Allah zai shiyar da kai in kana yin haka وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا daga wannan magana ta kare shi kenan sai musulmi a wuyan waɗannan kafirai mu ɗaure su a jefa a wuta hal yauna abin nan da aka yi musu ai sakamako ne illa ma kanu ya'maluna wato abin da suka aikata ne aka saka musu da shi wannan irin bakar magana da suke faɗi a alfadar manzon Allah lan numina laka hatta تفجر لنا من الأرض ينبوءا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا أو تسقي السماء كما أنت من كذبا أو تأتي بالله وملائكته قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولم يرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه duk wannan baƙaƙen maganganu suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka yi musu an saka musu da daidai da kafircin da suka yi hal zauna ba abin da aka saka musu illa ma kanu amalu sai abin da suka aikata a can lahira a can duniya ake saka musu anan lahira وما أرسلنا في قناة من نذير إلا قال مترفوا إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون Ubangiji ya ce, Ku bar jin muna ambaton manya da ƙanana, shugabanni da mabiya, abin ya zama kaman haka dama aka gada. Wa ka zari ga jami'a kulli ƙarfin a kabira mujirmi haliyan kurubiya, duk lokacin da aka kawo gaskiya, to manyan gari su ne za su fara ƙin gaskiyar. Su fara ƙin gaskiyar, duk abin da ga manya suna warwasansa ta abu ne na duniya amma in gaskiya ce sai ga yan tsiraru ne mutane matalauta irin mu su ne suke haba haba da abin sai dai abin da ba a rasawa na karya al'ada ubangiji yana da karya al'ada abubakar ba matalauci bane mai kuɗi ne amma ya iya da yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yarda su ammaru su zuhaibu su bilalu matalauta din ba akan samu ɗaya ɗaya daga cikin waɗanda suke haka din ubangiji ya ce kullum in mun aiko manzanni a kowane gari to manyan garin yan gatan garin masu jin daɗin garin wajen sarauta ko wajen kuɗi ko wajen dangi ko wajen farin jini to su ne za su fara cewa ƙarya ne ƙarya ne karku yadda ƙarya ne ƙarya ne karku yadda to malamai da suke amfani da su sai su ja malaman ce abinda muka ce shi za ku faɗa ba ku ne muna jin kuna karatu kuna ce bin nagajin Allah ya to mu ne nagajin ce muku ba yadda ba shi kenan malamai ce to shi kenan ba yadda ba ne to shi ne su zama malam fada malamai kenan wanda ba ruwansu sai dai yadda za a ji daɗi a zauna lafiya to su ne suke taimakawa saboda haka ke jin ga manya masu sarauta ga manya masu ilimi ga manya masu kuɗi ga manya iyaye to wannan su ne za su ta jayayya da mabiyansu a lahira ma'azina fi karatin min nazin la qala mutrafuwa inna ma ursitum bi kafirun kullum muka aiki manzanni zuwa ga kowane gari sai manyan garin don sarauta ko don kuɗi sai su ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu ba mu yadda ba ƙarya ne ba mu yadda ba ƙarya ne manyan garin su za su ce ƙarya ne ba mu yadda ba domin abin da ya faru su manya masu masu sarauta da mabiyansu masu kuɗi da sauran manyan gari idan wani abu ya zo sabo in ya zafa na Allah ne daga Allah yake to girman kowa fa ya kai sai an dawo kan hanyar bin Allah din nan to kuma ya zama mai maganar ba a ganin girmansa kamun ya yi maganar to ba za a yarda ba sai nemi karya shi ake ba yarda ba laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suna ɗaukar waɗansu samari suna saya musu ƙwayoyi don su yi su ihu don su taimaka musu don siyasa ai ba za a ɗaukar ƙan ɗariƙa su ba su ƙwayoyi ba da yana da ɗan ɗariƙa da ba su ɗan ɗariƙa an taɓa kare ta ta ba kare wasa da sallah